بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake juyawa a turmi na biyu a wannan safiya ta ranar asabar a ranar talatin ga watan zulhijja wato rana ta ƙarshe a shekara ta 1445 wadda kuma ta dace da lissafin shida ga watan bakwai shekara ta 2024 wannan kuma muna fata ya zama shine kasar na ƙarshe shi ma zai zama lamba ta 21 kenan a jeren girka susuwan wannan karatu na daura daga littafin tafkiratul muta'allimin bin util ulama'ir rabbaniyin wallafar dr muhammad thani umar rijiyar lemo hafizahullahu wa jazahullahu khairan wanda muke wata ke da siffofin malamai na kwarai muna bibiyan malam Allah ya saka mai da alkhairi da yake mana jawabi akan wato siffa ta tara cikin siffofin da ya ambata a wannan littafi mai albarka wannan siffa ita ce hikima wajen da'awa wato ya zama an sanya hikima da sanin ya kamata da dattaku wajen kiran mutane zuwa ga addini kara dinga wa'azi da a ci barkatai da sakin zance da almubazzarancin magana da rashin dattaku da sanya ƙuruciya ko tamori a cikin harkokin wa'azi yana cewa a cikin shafi na 165 wa kana min uslubihi al-hasan sallallahu alaihi wasallama fi tawjihin nasi wa islahi akhta'ihim annahu la yusarrihu bi asma'ihim amama al-mala'i yana daga cikin wato salam annabi sallallahu alaihi wasallama na hikima mai kyau wajen gyara kurakuran mutane shine idan ta kama haza ambaci kuskure to ba za a ambaci sunan mutum ba wannan kuma qur'ani ne ya fara zuwa da wannan Al-Qur'ani baya ambatan sunayen mutane sai in hukuncin da ya shafe su su kadai shi yasa duk abin da ya sauka na Al-Qur'ani game da sahabbai mutum ɗaya ne aka taba kama sunan shi shine Zaidu saboda shi ma hukuncin ya keɓance shi falan ma qada Zaidu min ha wataran zawwajnaka kisa Aisha ta ta, ta ifki babu sunanta a ciki babin da aka ce Aisha amma an san kissar ta ce duk kissar kissar mai sunanta a wannan wannan zihari din nan ta matan nan karsami Allahu babu sunanta a ciki inna ma inna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa rasulihi kuntum tasadiun babu sunayensa a ciki duk ba ambatan suna a wa'azi ma mu kiyaye wannan jama'a kun ga mu ko yanzu gani muke ai wannan shine cikar mutun ya iya tashewa kuma a wannan zamanin da mutane suka zama yan duniya wallahi gaba kaɗan za a fara samun rigingimu saboda lauyoyi yanzu sun yawa ba su da aikin yi kuma aikin yi suke nema su suke zuga mutane su ce to duk wanda ya kama sunanka mu za mu kai shi kotu idan an shi kuɗi sai mu raba kaga yanzu haka suke mana university ba yanzu yanzu jami'a fa tsoron ɗalibai take yi fa nan ABU duk girman ABU tsoron ɗalibai take jama'a yanzu tsoro ake a kama yaro da malpractice a mai hukunci wallahi kana kamawa ka shiga magana saboda ƙarshe za a zo ya je wani lauya ya ziga shi a ce ai abin ya saba wa wani abu na dokan Najeriya ko wata doka ta 'yancin bil'adama sai ka ga barawo ya dawo yana duka mai kaya wallahi tallahi sai ka ga wato mai kaya dawo yana yana gudu yana Allah isa guda nawa aka yi anan a biyu dalibai su je a ce wani a biya shi miliyan biyar wancan a biya ta miliyan takwas kuma korar da aka yi mata kotu ta dawo da ita dole a biyu ta karɓe ta an yi wannan da yawa fa a biyu kai har aka ce ma a daina ce mutum an kama shi a daina ce mashi mai laifi sai da aka canza a cikin constitution ɗin ƙa'idojin sata jarabawan cewa kar a ce mishi mai laifi wai ya saba wa doka da kuma kama barayi an samu lan yadda magara muke da su amma yanzu ina tsoron su ma yake ji kawai sai dai a tabbatar ba su shiga da kayan sata ba to ana nan ana nan wa'azi zai kai ga haka ai an fara yin irin haka wani mai wa'azi ya fito ya faɗi magana sai ka ji wata ƙungiya ko su individuals sun kai shi kotu sun ce ya ci zarafinsu ba su yadda ba sai ga an zo ana wallahi wallahi wani a fito da shi a ce sai ya tuba ba haka wani da ya zagi malam jafar ba a kano ba sai da ya fito ya tuba ba dattijo ne amma dole haka ya fito ya ce ya tuba ba zai sake ba bai faɗa ba ya ta kwana-kwana saboda ba daɗi irin wannan tuban mala a social media ba ta da daɗi wallahi ba kowa ne zai iya ta ba to amma gara ka tuban a kaka aje a garka mai kayi to tun farko za ka yi wa'azi faɗi hukunce-hukunce da matsalolin karka kama sunayen mutane amma mu yanzu gani muke a kama sunan dan siyasa a kama sunan attajiri a kama sunan duk wani abokin hamayyaka wannan ana ganin wai wani burgewa ne ba burgewa bane ba kuma tafarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba annabi baya kama sunan mutane sai faɗi sunan laifuffukan amma malmali bali wajhul khitaba li ammatin nasi hatta yastawibal jami'a sawaba sai dai ya faɗi kalmar ya game ta don kowa ya san daidai fil mas'ala tajalluban litakrariha fil akhirina dan kata maimaitu ya kulu kaji ya ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza kuma wani mutum ɗaya ne wa qad sabata wa hadha qad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mawqifin misli qissati thalath alladhina ja'u ila baiti sallallahu alaihi wasallam wa sa'alu an ibadati fa ka'annahum taqalluha sayyidina ali da naqidadu da wani suka je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambaya da Abdullahi dan Amr dan Aso suka tambayi game da ibadarsa sai suka ga ato wannan aishi yana yi kadan tunda shi an yafe masa wasu suka ce la atazawaju nisaa ba zan sake aure ba wa qala ba'duhum la akulu lahma ba zan sake cin nama ba wa qala ba'du wani yace la anamu ala firashin ba zan ƙara kwanciya akan wani shimfidi ba zan ta rayuwa ba bacci sai annabi yazo sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi fahimidallahu wa asna alaihi fa qala bayan da ya gama innal hamdalillah kaza kaza kaza sai ya ce ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza ya mutun zai ce kaza ya ce kaza bai ce da wani da wani da wani da ku nake ku batattu ne abinda kuke yi bid'a za ku kawo bai ce haka ba lakin ne usalli wa anamu wa asumu wa af wa uftiru wa atazawwaju nisa yace to ni dai da kuke koyi da ni ina sallah ina bacci da dare ina azumi kuma tana ina shan ruwa kuma ina da matan aure kamar ragiba an sunnati fa laysa min kaga sai musu wa'azi a cikin natsuwa kuma kowa ya ci moriyar wa'azin wani ya cikin bukhari da muslim hadisan anas wa misal hadha ma thabata fi qissati aisha radiyallahu anha ma qaumi ma qaumi barira lamma ishtarata lokacin da aka sa barira fansa din nan sayyidatuna aisha radiyallahu anha ta ta siye ta suka ce sai sun sa mata sharadi wa sharatu wala'aha wa sharatu wala'aha lahum suka ce sune waliyanta fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillahi yi musu wannan wa'azin cewa don kada mu tesa shi inda Allah bai saka ba a ga su sun ji wa'azin kuma kowa daga nan ya ji ya gyara wa akhraj al-bukhari fi sayyi an anas qala qala nabi sallallahu alaihi wasallama ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati me yasa mutane ke daga idan su sama idan ana sallah wa fi sayyihaini an aisha radhiyallahu anha qalat sana annabi sallallahu alaihi wasallama shay'an farakhasa fihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wani abu sai ya ce to amma ba dole bane fatanazzaha qaumun anhu qaumun fa balaga nabi sallallahu alaihi wasallama sai wasu mutane suka dinga ganin a to tun bari ma su kai su kyamaci wannan abin ba za su yi ba to sai annabi hawo minbari ya hudu ba fami da lawas nare fa kala ma balu aqwami yatanazzahuna an shay'i asna'u me yasa mutane suke gujewa abinda ni na halasta ma kaina nayi abinda yake halar suke guje mai suna yin tanattu'i suna zafin kan addini fa wallahi inni la a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khashya ni na fi su sanin Allah kuma na fi su na fi su jin tsoron Allah su suna ganin idan sun yi wannan abin kamar ba su jin tsoron Allah ne suna ganin abin yayi sassauci da yawa to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azin shi idan ko alkhairi ne sai ya ambata dan mutumin ya ji dadi kuma mutane su san alkhairin su sai ya ambata ya ce wane yayi alkhairi kaza alkhairi kaza ya faru da wani to haka yake yin wa'azi amma mutane su maida wato sunayen al'umma karan bara wannan ba daidai bane kabar mutum in shi ya gane da shi ake to sai ya gyara amma ka kama sunan shi to wannan kuskure ne annatul ashir sifa ta goma husnu ta'amuli ma'an nas mu'amala mai kyau da mutane yanzu an fita daga bayan an yi wa'azi sai kuma a zo a dinga mu'amala wacce ke ta kuma mai kyau حسن التعامل مع الناس من نعوت العلماء الربانيين وهو من جملة الدعوة والتعليم بالحكمة والمدة الحسنة wannan reshe ne akan abin da ya gabata yana cikin shi ma kira kyakkyawa da hikima da wa'azi mai kyau wal akhlaqil fadila da halaye nagari walaysa husnu ta'amulihim ma'al muwafiqina fa hasab ba wai zaka kyakkyawan mu'amala da waɗanda suke suka dace da kai ne saura kuma ka ki musu mu'amala mai kyau ba bal kana zalika amman ma'a jami'in nas dukkanin mutane zaka musu mu'amala mai kyau wa minhum a'da'uhumul mu'linuna bi adawatihim ilayhi kai har ma abokan gaba wanda suke bayyana gaba idan wato ka samu halin mu'amala da su zaka musu mu'amala da sai su ji kunya ma malami ne daurawa Allah ya saka mai da alkhairi mun taba tafiya da shi wallahi na koyi darsa sosai a gun bawan Allah ya iya mu'amala da mutane wataƙila wannan shine sirrin da yasa da wuya ka ji wannan fada da shi ko ba ka san da'awar shi zai wuya ka iya fada da shi duk wanda ya gamu da shi sai ka kamar ya san mutumin zai kokari ya kai mai hannu stafa in ta kama ya rungume shi har gama garin mutane ba kwana da kwana wajen kwana uku muka da shi ina lura da shi da wannan hulɗa a nan arewa da aka je Legas ma haka ya dinga yi da aka shiga kwatana ma ko ina har sai ka tausaya mishi irin yadda yake sakin jiki da mutane har abinda ordinarily bai kamata ya sassauci a kai ba sai kawai ya ba mutane dama to idan ka zama malami ko ka zama jagora ka zama mai saukin hali wanda mutane za su sauka maka har yake ba mu labari yace wannan lambar wayar tashi wata lambar waya tashi yace wannan lambar wayar tunda aka fara MTN yake da ita kuma bai taba yadda ya rabu da ita ba ko ta bata yana sakin maimaita sai ce saboda ya san duk mutanen da suka san shi suna suna da ita yace kuma baya kin dagal kiran da aka yi da wannan lambar shi yace wata kila ma ya mafi daga lambobin da bai sani ba domin akan haka yakan sulhunta wani aure ya hana rigima tsakankanin iyaye da ƴaƴa ya sulhunta wata badakala abubuwa da yawa yace ta yi maganin matsaloli da yawa wannan lambar saboda ka bai rabuwa da ita kuma bai kashe ta in dai ba wani uzuri na dan adam da ba a rasawa to haka ake so malami ya zama da wannan saukin mu'amala da mutane dan ya isar da sakon Allah yace asari asauna ila idayatihim waɗanda halama su suna so su cutar da kai ne wa ilhaqid darar bihim wanda za su maka za su sa maka cutarwa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa ma hadha illa amalun bi qawli ta'ala saboda aiki da fadin Allah wa ma tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim Allah yace ka dinga wato kyakkyawa bata yi ɗaya da mummuna ba ka dinga tunkuɗe mummuna ta hanyar sanya kyakkyawa a madadinta idan kana haka abokin gaban ka ma sai ya zama kaman masoyi wanda yake makusanci sai ga ya zama masoyinka wa fi hadisi abi dharr radiyallahu anhu inda tirmidhi wa ghairihi qala qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan kai hulɗa da mutane da kyakkyawar ɗabi'a kaga ba a ce wa khaliqil ikhwan ko wa khaliqil talaba ko wa khaliqil muwafiqina ba annas wanda yake umumi ne gaba daya wa min amsati zalika ma kana min sallallahu alaihi wasallama ma mushriki quraishin wa qad azahu wa wa ashabu daga cikin misalin haka shine mu'amalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin mushrikin quraishawa bayan sun cutar da shi tsawon shekaru wattahaduhum sun sun sun wahal da shi da shi da mutanansa wa akhrajuhum min diyarihim wa amwalihim wa aqaribihim sun kore su daga makka su raba su da dukiyarsu da yan uwansu fahajaru ila baladil gurba suka koma wani gari na bakunta wahiyar madina walam ya turkuhum ma'a zalika duk da sun yi kaura sun bar musu makkan mutanen makka ba su kyale su ba suka ci gaba da musu bita da kulli suka je makka suka yi alliance da munafikai suka yi alliance da yahudawa aka suka cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal ta'aqqabuhum ila muhajirihim sun bi su zuwa gidan kauran su wa qataluhum sun kai musu farmaki badar kenan da da, uhudu da da da, da ahzab wa allabu a ada'ahum alaihim sun ziga abokan gabansu da cikin gida su ne yahudawa da munafikai summa lamma fataha Allahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam makka duk da wannan abin da aka yi Allah ya ba manzo Allah dama ya ci makka da yaki lam yadkhulha dukhula galibin bai shiga makka irin shigan wanda ya ci karfin mutane ba muridul lilintiqami wanda yake son daukar fansa wal akhd bi fa'r wanda yake son yayi revenge ya shiga ne ma yana dukar da kai yana sunkuyar da kanshi yana nuna kaskancin kanshi ga Allah wa inna ma dakhalaha mutawadi'an ya shiga da tawalu muta'adi'ar ra'sahu ya kasa da kansa wai sama'atin nasu aka taru gaba daya wa khatabahum ya musu huduba wa zakkarahum ya tuna musu Allah ya musu wa'azi thumma qala yace ya ma'ashar quraishin ma tarawna anni fa'ilun bikum me kuke ganin zan muku qalu suka ce khairan ay nara annaka fa'ilun khairan akhun karimun wa ibnu akhin karimin da duk ba su tana haka ba ce mutumin kirki ne kai dan mutanen kirki qala yace fa inni aqulu lakum kama qala yusuf li ikhwati to bari in muku irin abin da dan uwana yusuf yayi la tathriba alaykum al ba at tathrib shine babu ma tuhuma ba za a kididdige laifukan ba balantana a ce an yafi ba za a ce to ku zo ku ta statement ku rubuta cewa ba za ku sake ba ba za mu amku ga lata sariba alaikum babu bin sawu akan lefinku shikenan izhabu fa antum tulaqa ku tafi shikenan an sake ku wannan yana cikin sira ta ibn hisham da tarikh tabari da bayaki a cikin asnan kubra duk da yake lafazin izhabu fa antum tulaqa akwai ta baba game da ingancin sa amma dai asira abu ne mashahuri wana la ahlu makkata afwan amman suka samu irin abin da ake ce mas abin nan wato me ake ce mishi mass amnesty aka musu mass amnesty dukansu ragama ma alhaqu min ma alhaqu min nau'il azabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa da'wati duk da irin cutawar da suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka wa da'awarsa suka wa sahabbansa wa min al-ulama ar-rabbaniyyin allazina kanu lahum kanu lahum al-qidhul a'la waɗanda ya kasance suna da wato sun samu alƙidhul mu'alla min hadha ta'amul suna da cikakkiyar tukunya tukunyar su ta cika da irin wannan mu'amala arraki na nuna cewa kai babban mutum ne kai karimi ne ma'a khusumihim suka kikkiawar mu'amala da abokan hamayyan su alladhina azawhum mu'amala da wanda suka cutar da su wasu aufi halakihim suka yi sa'i dan kashe su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah ya ya zama misali da ake bugawa wajen afuwa da yafiya saboda yadda ya mu'amalanci waɗanda su kullun so suke a yanke hukuncin cewa ya yarda a kashe su, a kashe shi. Su kuma aka zo aka ce in kana so a kashe su yace in ka kashe su kuma ai ka kashe malaman al'umma. Ha baran kai ne ya zaka irin wannan. Kowa a sake shi ya tafi gida ya je ci gaba da karanta da al'ummar shi. Annahu lamma kana fi sijnil qal'a كتب رسالة إلى أصحابه وتحدث فيها عن خصومه الذين كانوا سببا لدخوله السجن ومصادرة كتبه yana cikin gidan yari na alƙal'a kamar na bariki kenan na inda wato sarakuna suke zama wuri mai katanga din ya rubuta sako zuwa ga ɗaliban shi game da abokan hamayyarsa malaman nan da suka yi hamayya da shi wanda suka sa aka kulle shi aka kwace littattafansa ya rubuta yake cewa fa ana أحب لهم يعني خصومه وأداؤه أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما يقر به أعينهم تقر به أعينهم يجي إنا فاتن Allah madaukakin sarki ya ba su daman abin da za su samu na jin daɗi da ni'ima idan su ya sanyi wa an yufta lahum min ma'rifatin lahi Allah ya buɗanta musu sanin Allah wa ta'ati da da'a Allah wal jihadi fi sabilihi su yi jihadi ma la yasiluna bihi ila ma ya sulu na bihi ila alar darajat su samu ɗaukaka da ce an Allah ya su ba su gama duniya lafiya ba in Allah ya su sai sun gani ba dai sun ja da gaskiya ba ai ba za su gama duniya lafiya ba sai sun wulakanta duk da ce wannan bai ce fatan shi zama mutanen kirki su samu ɗaukaka su samu falala su samu tsira su samu jihadi haka yawanci miya ya rubuta a cikin majmu'ul fatawa mujallad na 28 walamma kharaja min as-sijni alalan afwal am da ya fito daga gidan yari yace to ya yafe wa kowa li kulli man azahu ga duk wanda ya cutar da shi au tasabbaba fi dukhulihi sijin ko wanda ya ja ya shiga gidan yari fi misra a ƙasar misra li muddati shuhurin tsawon watanni wa kataba zalika fi risalatin arsalaha ila dimashqa subhanallah rubuta wannan a cikin wata wasiƙa Allah ya jika Abubakar Gumi Allah ya jika Malam Albani namu su su zaka ji suna faɗa irin wannan Malam Albani yace kafin ma ka zage ni na yafi da kan kana ma kai tayi bakar kuma ya ce na yafe wa duk wanda ya zage ni duk wanda cutar ni na yafe mushi kar ka je ka fara akai amma ka ji malami yana cewa sai mun tsaya da kai gaban Allah ni ban yafe ba to wannan ba dabi'ar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam ba dabi'ar wanda kake tunanin kana zaune kana gadon kujerarsa bane shi yafewa yake da afuwa in ma wani yaki yafewa zai ci mishi ka yafe sai na bakar da ya ce da ba zai yafe ba Allah ya ce ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum to ga dinga tana wannan manakai yace bala wallahi nuhibbu sai yace ya yafi to ka zama mai yafiya duk abinda aka yi maka ka yafe din shi yafi ƴan uwanka da makusantanka da abokai da makwabta da ma ɗaliban da abokan hamayyan kowa zai cutar da kai to ko ka sani ko baka sani baka ce ka yafi yace a fata'alamuna radiyallahu ankum anni la uhibbu an yu'dha ahadun min umamil muslimina fadlan an ashabina bishai'in aslan yace ku sani da cewa ni bana fatan wani daga cikin musulmai gama gari ya cutu saboda ni ballantana kuma wato ƴan uwanmu malamai abokan da'awa la batinan wala zahiran ban so ya cuta a ɓoye ko a fili wala indi atabun ala ahadin minhum kuma ba ni da wata bakan magana ko jin haushi ko damuwa game da ɗaya a cikinsu wala laumun aslan dama can ni ba na zarginsu ballahum indi min alkaramati wal ijlal wal mahabba wat ta'zim adhafu ad'afi ma kana kullu kullun bihasabi yace ina girmama su ina ganin darajar su ina kaunar su ninkin baninkin abinda kuke tsammani kowa da gurgurdan darajar shi a addini wala yakhlu ar-rajulu a imma an yakuna musaidan a cikin su kowa abinda ya fada ko da ya ijtihadi ne musiban ya kuma dace aw mukhti'an ko kuma ya kuskure aw mudniban ko yana da laifi fal awwalu ma'jurun mashkur wanda ya ijtihadi ya dace to abun samun lada ne kuma abun yabawa ne wasani ma ajrihi ala al-ijtihadi nabiyin da ya kuskure zai samu ladan ijtihadi fa maghmurun fa maghfurun anhu maghfurun lahu an gafarta mishi an mishi afwa kuma afwun anhu maghfurun lahu wasalisu na uku wanda ya laifi yayi zinubi wanda da gaske ya nufaci barna ne fallahu yaghfiru lana wa lahu wa lisairil mu'minin Allah ya gafarta mana mu da shi da sauran mu'mini haka ibn timiya ya fara daga cikinsu da wani ya rasu bin tamiya bai ji labari ba sai daga baya aka ce ai wane ya rasu nan da nan ya tashi ya ɗauki ɗalibai ce ku doku raka ni suka tafi gidan ya je ma iyalan ta'aziyya ya dawo ya sai kayan abinci ya kai musu sannan ya ce kuma duk da kuke da ta matsala ni ne baban ku yanzu ku dinga tambaya ta wannan ba cikin malaman da suka je aka kulle shi ne ومن جملة ومن جملة من آذوا شيخ الإسلام ابن تيمية القاضي علي ابن مخلوف قاضي المالكية وانا malami ya shahara a cikin abokan rigima ibn taymiya waƙar sa'a juhudahu li ihdari dam ibn taymiya yayi iyayensa cewa shi abin da yake gani kawai ibn taymiya a kashe shi kawai a huta fi masaila khalafahum fiha saboda saban da ke tsakanin su walam yadhfar bi zalika amma bai nasara ba wa amma shaykhul islam ibn taymiya fa yaqulu fi min jihati ibn taymiya da yazo magana akan shi ga abin da yace wa ana wallahi min a'zamin nasi mu'awanatan ala itfa'i kulli sharrin fiha wa fi ghayriha ni ina da gaske mutanen da suka fi kowa tunanin a yi iya ƙoƙarin da za a yi don wato kawar da duk wani shari a cikin ƙasar sham da kuma ma ba ko a wata ƙasa ma gaba ɗaya bai kamatin kulli khairin a tsaye da kowane alkhairi wabnu makhlufin law amila mahma amila wallahi ma aqdiru ala khairin illa wa a'maluhu ma'ahu yace ibnu makhluf duk da abubuwan da ya aikata ya ce na rantsi da Allah duk abin da zan iya aikata na alkhairi zan jawo shi a aikata tare wala u'inu alaihi a aduwahu qattu kuma zan taba taimakon wani abokin gaban sa ba wani abokin gaba yayin da irin kaidan nan cewa to tunda kai bin timiya kana gaba da shi zo mu haɗu mu maganin shi abokin gaba abokin gaba na aboki na ne ko to ibn timiya ba zai karbi wannan siurin ba yace wala haula wala quwwata illa billah hadhihi bayna niyyati wa azmi ma'a ilmi bi jami'il umur yace wannan shine niyyata duk da na san duk abin da ya faru fa inni a'lamu anna shaytana yanzagu bainal mu'minina na san duk shaytan ne haddasa wannan abu walan akuna aunan lishaytani ala ikhwani almuslimin bazan ƙara taimakawa shaytan na ƙara kawo fitina akan wanda ya kawo ba kai wannan malami malam daban ne malam cikin mutane وكذلك بعد خروجه من السجن haka bayan ya fito daga gidan yari badat minhu sajiyatun sharifatun shakarahu nasu alaiha yayi wata dabi'a ta kirki da aka gode masa akai wayya annahu annahu ba'da audatil malik nasir akwai sarkin da ya kulle shi din al malik nasir muhammad ibn qalawun to an taba sauke shi an yi wani juyin yajin juyin mulki aka sauke shi kuma aka sake yi ma wanda ya sauke shi jashinkar aka sake mashi juyin mulki shi kuma aka dawo da annasiru kalawun duk labarin na a cikin albidatu wani haya to da aka sauke shi sai aka dawo da shi ila suddatul hukum zuwa wato karagan mulki ba da an azahahu anhu khasmuhu a jashinkir akwai baibars rukunin din baibars asani shine sarki na goma sha biyu wanda shi yayi mulki ne kwata-kwata shekara ɗaya wannan shekara ɗin ita ce aka sauke kalawun ya hau suka yi wani makirci aka sauke kalawun ya hau daga bayan kalawun shi ma ya sake haɗo nashi makircin aka sake sauke wannan aka kashe shi bayan shekara guda in fa bai kai ma shekara guda ba kamar wata goma ko sha ɗaya sunan shi kenan ja shinkir baibars asani ana mashi alkuya da rukunin din ya rasu ko an kashe shi 709 to lokacin da aka sauke shi wannan din wabada al maliku yufakkiru fi tariqil intiqami min a'da'ihi allazina nasaru aduwahu alayhi sarkin ya fada tunanin yadda zai maganin yan goyen bayan jashin kirdin nan shi wancan qalawun al malikul nasir wa ta'awanu ma wanda suka taimake shi fastafta shikal islami fi qatli ba'dih sai ya tambayi bin timiya me kake gani a kashe su wa kada arafa anna minhum man afta bi qatl ibn taymiya a cikin sa akwai malamai akwai dattawa akwai manyan sojoji wanda duk a baya suna goyen bayan a kashe ibn taymiya fa arada an yastagilla shu'ur ibn taymiya tijaha man sa'a fi qatli to ne sai ibn taymiya yana da wata kwananniya tsakanin shi da waɗannan sai ne mu fatawar mutumin da a tunanin shi zai yi saurin cewa ai duk a kashe su kaga ya samu fatawa da za ta goyi bayan shi ya kashe su in ya so kai malamin ka je game da Allah tsakaninka da shi to sai amfani da wannan damar li yu'ayyidahu dan ibn taymiya goyi bayan shi wal akharu bil fatwa bi qatlihim dan a kashe su lakin shaykh al islam ibn taymiya fatina ibn taymiya ya ya tsinkayo wannan laha ga wannan makarkashiyar walaysa huwa min hadha tiraz alladhina yuhakkimuna ahwa'ahum kuma daman shi ba irin mutane ne da ke amfani da sarransu au yanjarruna wara a watifihim ko wanda suke biye ma tunaninsu fushinsu ko wani abu ba fi bayani ahkamin lahi ta'ala wajen yin bayani game da hukuncin Allah faƙalar shekul islam ibn taimiyya sai ibn taimiyya yake ce masa fahimtu maqsudahu na fahimci abin da sarkin nan ke nufi wa anna indahu haqanan hanakan shadidan alaihim yana tsananin jin haushin su lamma khala'uhu lokacin da suka cire shi daga mulki wa bai'ul malikal muzaffara rukunuddin baybars al-sha shinkir suka zabi wannan sarkin fa shara'atu fi madihim wa thana'i alaihim ai ku sai na dosa yaban su ina cewa mutanen kirki ne wa shukrihim ina ta gode musu wa anna haula ila zahabu lam tajid mithlahum fi dawlatika cewa in ka sai kashe waɗannan ba za ka samu irin su a gwamnatinka ba wa ana fahum fi hillin min haƙƙi wa min jihati ce ni kuma abinda suka min na yafe musu ba na bin su bashin komai wa sakkantu ma indahu alaihi ganin sai na sauƙaƙa abin da yake tunani fushinsa sai ya yi ƙasa ya ga cewa a to wannan da suka zalunta shi ma yafe musu to ni ma dai bai kawai yafe musu a wuce wajen wa qala al-qadi فقال فكان القاضي ركن الدين زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكيه يقول بعد ذلك wannan ibn makhluf yana cikin wadanda da za a kashe shi a wannan lokacin yana cikin wadanda suka taimaka wajen bada fatawa akan a sauke al-malik nasir muhammad ibn qalawun a daura jashin kir saboda haka shi ma da an kashe shi ibn timiya ne bada fatawa a kyale shi daga nan sai yake cewa ma ra'ayna afta min ibn timiya wato ba mu ga mutumin da ya kai karama shine afta ana gashi ne yace min al-futuwa wa hiya al-hurriya wal karama ba mu ga mutumin da ya kai ibn taymiya mutunci ba lam nubqin mumkinan fi sa'ifi ba mu bar wata dama ba sai da muka yi kokarin mu yi amfani da ita dan ai mana maganin shi walan ma qadara alaina da ya samu irin wannan damar sarkin shi yana jira ne a ce ibn taymiya ya yadda a kashe kawai ya kashe su kuma can su ne suke kokarin su gamsar da sarkin akan a kashe kaga ya samu dama ta za su go yace kawai ai ranka ne da kai wannan a gama da su yace afa anna amma sai ya yafi mana ci falau walamma qadara alaina afa anna wa min hadha al-kabir qawluhu rahimahullah da magana ibn timiya da yake cewa walaqad waqad azhara Allah min nuril haqqi wa burhanihi ma radda bihi ifkul kadhibi wa buhtanihi Allah ya riga ya fitar da gaskiya ya tunkuɗe ƙaryan masu ƙarya da butanunsu fala uhibbu an yuntasara li fi min ahadin bisababi kadhibihi alayya bana fatan wani ya ce wai sai ya mai wani taimako ko sai an goyi bayana ko an dauka mini mataki akan su aw zulmihi wa udwanihi ko dan ya zalunce ya cuce ni fa inni qad halaltu kulla muslimin na yafe wa kowane musulmi wa ana uhibbul khaira li kulli muslimina ina son koyar riski alkhairi wa uridu bi kulli mu'minin min alkhairi ma uhibbuhu li nafsi yadda nake fata Allah ya gafarta mini ina fata Allah ya gafarta wa kowa yadda nake fata in je lahira ba wanda kibina bashi ina fata kowanne musulmi je lahira ba abin shi bashin hakin kowa walladhina kadhabu wa zalamu wanda suka yi ƙarya suka yi zalunci fa hum fi hillin min jihati su ma na yafe musu wa amma ma ya ta'allaqu bi huquqillahi amma ta fuska abin da yake haƙƙin Allah ne ba haƙƙina ba fa in tabu taballahu alaihi wannan ba haƙƙina bane Allah ina roƙo ya gafarta musu wa illa in ba su nemi tuba Allah ba fa hukumullahi nafizun fihim Allah zai hukunci a kansu kajir magana ibn timiya wannan yana cikin uqudud duriya da shi da wanda ya gabata wa fi qissatin ukhra qala ibn abdul hadi falamma kana fi shahr rajab min sanati 11 wa 700 shekara ta 711 a watan rajab jaa rajulun fi ma balagani ila akhihi shaykh sharafi ad-din wani malamin ya zo zuwa gun dan uwan ibn timiya shine shaykh sharafuddin wa fi maskanihi bil qahira yana inda aka mishi daurin talala a gida a Kahira wato ikama jabariya kenan fa qala lahu inna jama'atan bi jami'i misra qad ta'assabu ala shaykhi wa tafarradu wa tafarradu bihi wa darabu wato wasu mutane suna ta'assubanci da ibn timiya kuma har sun ware wuri guda har suna dukan wani da ya magana shi wannan da yazo ya kawo ƙara din fa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil wa kana ba'du ashabi shaykhi jalisan inda sharafiddin wani daga cikin ɗalibai mutum yana zaune ƙala faƙumtu min indihi wa jitu ila misra sai na tashi daga ƙasar sham sai na zo misra fawajattu khalqan kathiran min al min al husainiyya na samu wasu mutane da ake ce musu al husainiyya magoya bayan wani mutum mai suna ubaidul shirra ubaidul shirra wasu jama'a ne yake da su waɗanda suke zaune a wata anguwa da ake ce mata al-Husainiya to an san su wasu ƴan zafin kai ne wa ghairaha da wasun su rijalan wa fursanan a kafa da mahaya yasaluna an shekhi suna tambaya ina ibn timiya yake fajitu fawajadtuhu bi masjidil fakhri katibi al-mamalik al-bahri na same shi a wannan masallacin na wani mutum mai suna al-fakhr wanda yake wato marubuci ne kamar sakatare ne ga gwamnatin mamalik yana kusa da bakin kogi gidan nasa da masallacin wajtama indahu jama'atun mutane sun taru wata taba'an nasu mutane suna ta ƙara taruwa wa qala lahu ba'dhum wasu suka ce ya sayyidi qad ja'a khalqun min al-husainiyya walau amartahum an yahdimu misra kullaha la fa'al sun ji labarin abin da ake yi mun na cin mutunci da wulakanci sun ji an harzuka sun zo cewa ya bada umarni kawai za a je za a za a za a rikita garin nan akan cewa dan me za a hana shi ‘yancinsa na walwala ko ‘yancin fana abin da ya sani. Faƙal lahum shehu li ayi shay'in yace dan me za a rikita gari qalu za ajlika suka ce saboda kai faqal lahum hadha ma yajuz wannan bai halasta ba bai halasta ku rikita gari ba qalu fa nahnu nadhhabu ila buyuti haula allazina azauka to za mu bi gida gida gidan malaman nan alƙalan nan da ƴan siyasan nan kowa mu je fa naqtuluhum mu je kawai mu gama da su wa nukhribu durahum mu rusa gidajensu fa innahum shawwashu alal khalqi sirkita mutane sun kawo bala'i wa atharu hadhihi alfitnata ala an-nas fa qala lahum hadha ma yahillu ce to bai halasta gare ku ba jinin su da dukiyar su da mutuncin su tsararu ne qalu fa hadha alladhi qad fa'aluhu ma aka yahillu to kai abinda suka ma ya halasta wannan hujjar rashin hujja ce da magana ce to kai abinda kai daidai ne to malam Jafar yake ce to mutum ya gane ya yi da nashi ba daidai bane yanzu yana so ku haɗi kenan a cikin barna ce ba daidai bane hadha shay'un la nasbiru alaihi wallahi ba za mu kyale ba in kai ka kyale ba za mu kyale ba wala budda an ruha ilaihim wa nuqatilahum ala ma fa'alu yau din nan ba za mu kai dare ba sai mun yi maganin su wa shaykhu yanhahum wa yazjuruhum yana ta hana su to yanzu ka zaka ji malami yana cewa kamar ai ya kamata a ce kun san matakin da za ku dauka ba sai na gaya muku ba ya za ku ga ana abu kaza ba za ku yi kaza ba falamma aktharu fil qawli qala lahum imma an yakuna al haqqu li aw lakum aw lillah abinda kuke ganin haƙƙin da za ku dauka right din ku ko dai naku ne ko na Allah ko kuma nawa fa in kana al haqqu li fa hum fi hillin minhu in dai haƙƙina ne suka ci to ku sani ni na yafi wa in kana lakum idan naku ne fa in lam tasma'u minni wala tastaftuni faf'alu ma shi'tu in ba za ku da ku ji abin da ke gaya muku ba game da kun ci in haƙƙin ku ne an ci mutuncin malamin ku to ku tsaya ku ji abin da zan gaya muku ku tsaya ku ji fatawa in kun ki kuma to ku je ku yi abin da kuka dama ni ba da hannuna ba fa in kana alhaqqu lillahi in ku haƙƙin Allah ne suka ci da suka wulakanta malami fallahu ya'khudhu haqqahu kama yasha'u in sha'a ku bar Allah zai hukuncin da yaso san da yaso qalu suka ce fa hadha alladhi fa'aluhu ma'aka huwa halalun lahum kaga shine irin wannan jahilai sa so zai malami ya biye musu ko ce to kai algabar ta mallam abinda suka maka ya halasta da zaka ce kai ka halasta musu qala hadha alladhi fa'aluhu kad yakununa musabina alaihi ma'ajurina fihi ina gaya muku abinda suka aikata ta yi su samu lada bai ce eh to da dai haka dai ku dai kaza duk da haka yace za ka samu lada qalu suka ce fatakunu anta alal batili wa hum alal haqq kana nufin su ne akan gaskiya kai ne akan bata in kunta taqulu innahum ma'juruna in kana cewa suna da lada fasma' minhum to ka ji abin da suke faɗa mana wa wafi'u ma ala qawlihim me yasa baka yadda maganar su ba faqal lahum mal amru kama tazumuna ya ku jama'a ba fa yadda kuke tsammani bane wato duk sanda aka ba jahilai dama sai sai kaga ya rasa mahujjar da zai ba su kamar ma ba ibn timiyan ba yau kun gaji ya fara ruwan ayoyi saboda jahilai babu hujjar da ga musu sai dai kalallashe su yace fa innahum qad yakununa mujtahidina mukhti'ina fa fa'alu bidhalika bijtihadi abinda nake nufi ta yi ƙoƙarin karantarwa ne da nasiha suka yi suka samu kuskure to suna da lada wal musailu muqtulahu ajrun haka da ibn taymiya dinga tattaunawa da su wal shaykh ibn taymiya misal hadha al mawaqif kathira yana da irin wannan da yawa wa min asani ta'amulihi ma'an nasi hatta ma mukhalifihi wa aladdi a'da'ihi ma dhakarahu al allamah ibn al qayyim ibn qayyim al jawziyyah rahimahullahu hina ja'ahu yubashshiruhu bi wafati a'da a'da'ihi ibnu qayyim din nan da kake gani yazo yana wa malam ibn taymiya bushara cewa ai alhamdulillah wa nafa Allah ya mana maganin shi ya bar duniyar nan wa ma kana mawqifu shaykhul islam ibn taymiya tijahu ga ibn taymiya me koyi ce haba mu na wasa ne ai shikenan kuma sauran ma su jira su gani aga mu ne abinda za mu alhamdulillah yau ai an yi duniya ta yi dadi eh Allah ya kawo da wani babban matsiyaci yau ai ta posting ana ta habaici go to ba ka yi ba sai ya ce waji ita ibn al-qayyim yake ba da labari yake cewa waji itu yawman mubashiran lahu bi mauti akbari adai wata rana jina kai mishi bishara ce alaga ta malam albishirinka yau fa Allah ya mana maganin wani me ya faru da wani ce Allah ya kashe shi wa ashaddi adawatan wa adhan lahu fanaharani sai ibn timiya sai ya bata rai ya rufe ibn al-qayyim da fada watan na karali ya ce na ga kamar ba shi ne na sani ba wastar ja'a ya yi ina na rajo sun makama min faurihi ila bai ta'ali nan da nan ya tashi ya tafi gidan da aka yi mutuwa ya je ya yi ta'aziyya fa'azzahum wa ƙala ana lakum makanahu ya ce ni zan tsaya muku madadin mai gidan nan wala ya kunu lakum amrun ta ta juna fi ila musa'adatin illa wasa'attukum fihi duk abin da kuke bukata taimakon abinci kayan sawa ragon sallah kudin makarantar yara kudin asibiti za a aurar da wance yace dai yana kaina suna ta mamaki su ma yace wa nahu hadha min al-kalami ya fadin magana irin wannan fasurru bihi mutanen gidan suka yi farin ciki wa aulahu suka mai addu'a wa azzamu hadha al-hala minhu suka girmama wannan hali game da shi farahimahullahu wa radiya anhu ibn qayyim ce Allah ya gafarta mai Allah ya dade shi wannan yana cikin gafin madarju saliki yace wa hadha burhanuddin abu ishaqa abdurrahman ibn al-firkah al-fazari burhanuddin al-firkah al-fazari malami ne na shafi'iyya sun yi zamanin ibn timiya ya rasu 729 wato bayan shekara uku kenan da rasu ibn timiya ko shi ma Allah ya mai rasuwa gashi ce Sheikh Shafi'i yake qala safadi Khalil ibn Aibak as-Safadi a cikin Al-Wafi bil Wafayat yana tarihinsa yake cewa kana yukhalifu Sheikh Taqiyyuddin shi da Ibn Taymiyyah suna da sabani fi masaila cikin mas'aloli kuma a zalika fama tahajara wala taqata bas taba kauracewa juna ko suka yanke zumunta ba bal kana kullum minhuma yahtarimul akhar dukkaninsu Allah ya sa masu hankali ne kowa na girmama ɗan uwansa wala ma tufi ibn taymiya istarja'a ibn taymiya ya rasu wannan mutumin yayin istirja'i wa shayya janazatahu ya raka gawa ibn taymiya wa asna alaihi kuma ya yaba mishi sosai muna cikin alwafi bil wafayat na al'allamatu khalil ibn aibak as-safadi wannan shine karshen abin da malai ya kawo a cikin sifa ta goma sai ya ce al-khatima cikewa hadhihi nihayatu ma yassara Allah li jam'ahu wannan shine karshen abin da Allah ya bani daman tattarawa fi hadha al-mawdi a wannan wuri a wannan littafi al-muhim fi hadhihi al-umma a wannan qadiya mai muhimmanci a cikin al'ummar ulama'iha min hayatil umma a rayuwar al'umma ta mu ulama'iha wa tullabiha wa ammatiha waɗannan abubuwan asali an ce sufofin malamai amma suna da amfani ga malamai da amfani ga ɗalibai da amfani ga sauran mutane wa na'amalu an yunawwira Allah an yunawwira hadal kitabu ad-darba lisalikina fatan mu wannan littafi ya haskaka hanya ga masu shiganta wa an yakuna mai iyaran ya zama kuma wani ma'auni wani sikeli للتمييز بين الحق والباطل وزررب tsakanin gaskiya da ƙarya wal zayyid wal za'if wazarrab tsakanin abu mai kyau da wanda yake ainihin wato dan jabu wa an yakuna nibrasan lada talabatil ilmi kuma ya zama wato haske mai haskaka ɗaliban ilimi fi tariqihim littahsili al ilmi wajen hanyar tara karatun su wal izdiyad minhu da ƙara karatu wad da'wati ila Allah da kira zuwa ga Allah ta'ala ala basiratin wa hikma bisa ilimi da hikima wallahi ta'ala as'alu an yahdiyana fi umurina kulliha ila alhaqi ya Allah kai muke roko dukkanin al'amuran mu ka shirtar da mu su zuwa ga gaskiya wa yulhimana as-sawaba fil qawli wal amali Allah ka kimsa mana gaskiya da dacewa wajen magana da aiki wa yaj'alana minal muttabi'ina lil haqqi Allah ka sa mu zama cikin masu bin gaskiya adda'ina ilaihi masu kira zuwa ga gaskiya as-sabirina li ajlihi masu hakuri dan gaskiya annakibina an so ibul shayatina masu kauda kai daga barin hanyoyin shaydanu wa gawayati wa giwayatihim da batawar shaydanu fa huwa alhadi ila sawa'is sabil Allah shike shaytawa zuwa ga tawarki madaidaici wa huwa hasbuna Allah ya isar mana wa ni'mal wakil kuma Allah ma dalla da shi a matsayin majibanci wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin mala ya gama wannan rubutu yace ya gama rubuta wato muswadda kamar a ce draft kenan ranar Lahadi 26 ga watan Shawwal da ya gabata shekara ta 1445 daidai da wato a biyar ga watan Mayu a 2024 ya gama kuma tabyid shine kamar gyare-gyare kenan a ranar Lahadi da safe wato 14 ga watan Dhulqa'ada a cikin tsakanin wata guda kenan ya gama wannan aiki daidai da wato Uh, sha uh, goma ga watan mayu kaga daga biyar ga watan mayu uh, daga biyar ga watan mayu zuwa goma ga watan mayu ko sha biyu ga watan mayu ya karasa wato tabbidin kenan cikin kwanaki biyu ko uku daga biyar zuwa sha biyu mako guda kenan ko ya yi tabbidinsa a cikin wannan kwanaki sha biyu ga watan mayu 2024 jama'a ‘yan uwa masu albarka, Allah ya yi aure da mara kwabo kamar yadda wasu suke cewa mun ƙarasa wannan ɗan ƙaramin littafi wanda da muna raina shi amma ya ba mamaki ba ɗan ƙanƙani ba. Mamakin abin da ke cikinsa da mamakin kuma wato abin da ya ɗauke mu na lokaci kafin mu gama shi. Za mu ba mutane dama ɗaya ko biyu wanda za su ba da wani ta'aliki ko wani ɗan abin nan ƙanƙani amma kafin nan bari na yi wata ‘yan magana kaɗan nima insha Allah. za mu ga cewa al'amarin da ke faruwa a cikinmu shi ne, kamar yadda na faɗa wasu ‘yan'uwaran nan, kuskure dai an riga an samu, wato shi ne mun wayi gari wasu abubuwa da wasu alƙalumma mun canza su a cikin tafiyar mu ta ɗalibai ko ta ‘yan makaranta ko ta ustazai muna yin abubuwa ba yadda yake haka ba. To, amma idan muna da niyyar gyarawa, Allah zai taimake mu mu gyara kuma matakin gyaran shine mu ci gaba da zuwa makaranta mu ci gaba da koyon karatu mu ci gaba da ganin darajar na gaba da mu mu ci gaba da kuma aiki da karatu ba aiki da sarrafa ba za ga wato malam ya bada muhimmanci akan magana cewa aiki fa shine ilimi hatta darussa da zaka ji ana kuka da cewa suna da wahala abin da yasa ba a iya shine ba aiki da su nahwu wannan ita ce matsalar shi mas wannan ita ce matsalar shi yasa ga tajwidi bai da wahala saboda kullun zaka kanta alqurani zaka dinga tuna kaidojin amma nahawu ka dai karanta ba larabcin kake yi ba hausa kake magana aka tsola ka ji kira baka wala in ka zo yi kai ta samun matsala balantana kuma lissafi saboda haka aiki da ilimi shike wanzar da ilimi shi kuma ke ba mu dama dan duk abubuwan da ake faɗa a nan jama'a galibin su mun saba jin su mun ta karanta su a cikin tarihi da muke karantawa mun ta reference da su a cikin karatukan mu an ta kawo su daga hadisai daga cikin littattafan magabata duk an saba jin su to amma idan muna so su zauna a cikin ɗabi'ar mu shine mu dinga aikata su saboda abin da ke wa kaina wasici kenan da sauran ƴan uwa mai kokari duk abin da muka sani na ilimi na sunna mai kokari mu dabbaka shi a bisa salo na ya zama cikin rayuwar mu sannan wasiya ta gaba shine wannan littafi idan kana da wasu ɗalibai ko wasu wanda zaka iya koya musu kai ma ka ce ka koya musu da ire-iren wannan littafin wato a dawo da hayyacin mu zuwa abin da ya dace wannan lalacewa da aka samu a fagen karatu ba ta rasa alaka da asalin lalacewar ƙasa domin ƙasarmu tana cikin hali na wato yanayi wanda yake mummuna a tattalin arziki da siyasa da gudanarwa to babu da za a ce wani abu ya yi daidai shi kaɗai a gefe amma da haka za mu iya seta mu gyara harka ilimi da addini in ta gyaru gyaruwa ta zai yana so ya gyara abubuwa da yawa zai fita daga cikin masallatai daga cikin makarantu daga majalisai ya isa kasuwa ya isa ofis ya isa makarantu ya isa ko'ina daga nan sai ga al'umma ta gyaru wato ai manzo Allah sai islama gyaran da ya fara ya fara shi daga cikin majalisin shi da yake koyar da sahabbai a saki abun nan Darul Arqam Ibnul Arqam ko Ibn Abil Arqam har da kuma cikin masallacin shi na Madina amma sai da abu ya kai ko'ina so da haka da gaske abin da ya taimaka aka samu irin wannan tataɓurza akwai rashin kyakkyawan jagoranci ya kamata da inda muke mu dinga bin mu dinga zama muna da jagoranci kuma muna da'a ga jagoranci wannan cin kowa ya ci gabansa dama ba inda zai kai mu haka wanda yake wato na ƙasa ya san shi na ƙasa ne jagora kuma ya san shi jagora ne kowa ya abin da yake a kansa abin da ake neman shi da shi da kuma dokoki duk inda aka ce ga dokoki ga tsare-tsare kokari mu dinga bin su suna taimakawa wajen samun wajen samun kyakkyawan tsari sannan kuma ilimi mu dinga sanin yadda ake yin sa akwai ilimin da na gama gari ne to babu laifi dan kowa ya san shi akwai ilimin da na ɗaliban ilimi ne to a take ta shiga ɗaliban ilimi akwai ilimin da su ma ɗaliban ilimin sai masu zurfi wannan zai taimaka wajen a san daraja abu da matakan da yake a kai sannan kuma mai ƙoƙari mu yaƙi jahilci shine ko ina mutane suke a karantar da su addini dan yaduwar jahilci ta taimaka wajen waɗannan matsalolin a ce jahilai sun sa baki a riga a cikin harkar ilimi sun sa rigan malamai suna yin duk abin da suka ga dama da haka a yada ilimi sannan wajibi ne kuma mai ƙara'i na gyada na yada karatuttuka da suka shafi tarbiyyar ilimi da ta tafi da suka shafi tarbiyyar ilimi akhlaqul ulama aljami'u li ahkamil الجامع خطيب لأخلاق الراوي جامع بيان العلم وفضله قاسنا إراء إرانسو التبيان ننووي إراء إرانسو ننم كركسا ابن أثمين da makamantansu ai ta yin su shi yasa mu muna yin sa anan makarantar kuma zamu sake ma karawa insha Allah to a yada irin waɗannan karatuttuka a ko ina kuma babban mafita ita ce mu ji tsoron Allah akan duk abin da muke yi musan cewa wannan rayuwa ta gitacciya ce kuma za mu mutu za mu gamu da Allah kuma za a yi mana hukunci kowa ya san matsayinsa dole mu yi godiya a ƙarshe godiya ta farko ga mu kanmu ɗaliban da muka haƙura ba shakka mun takura daga bayan sallah zuwa yau ɗin nan mun yi majalisi guda ashirin da ɗaya kenan za ka iya cewa kusan in ka raba kusan kullum sai an yi kenan domin kwana yau yau yau talatin ga wata ko kaga kwana ashirin kenan bayan sallah to kaga an gaskiya an takura wata rana da asuba wata rana bayan magariba wata rana kaza akwai takura a yanayin nan ana neman abinci ana neman da za a tsira amma da haka mutane suka hakura ana ta yi to godiya gare mu gaba da Allah saka kowa da alkhairi Allah kuma ya sa zaman da muka yi dinnan ya zama wato sanadiyar tsira mu a duniya da lahira sannan godiya ta musamman ga manyan mu irin shugaban mu malam Yahaya Alkori da shi muke karatun nan irin sauran dattawa da suke zuwa su zauna a yi da su Allah ya saka musu alkhairi in mun gansu muna jin ƙwarin gwiwa sannan akwai mala aliyu da ya ta raba shayi dole a mai godiya ta musamman ya ta kawo shayi ana sha ana abin nan da da masu rikodin su malam jibrin wanda ba sa wasa da rikodin ko da yaushe Allah ya saka musu alkhairi akwai kuma ƴan uwa daga nesa waɗanda suke tawan suke neman karatun da littafin kuma suke wato yi mana fatan alheri akan wannan karatun dan gaskiya ya ya zo da wani salo na musamman da kuma wani salo na irin yi wa kanka magani treat da ake cewa ne self treatment ko self treatment a inda wani tabi da ake cewa where there is no doctor a inda babu likita kaga mal albani tunda baya raye mu muke kan wannan abin da shi yake mana duk wannan fadan yayi mana fada kuma dole ka kaji ko ba ka san Allah sai ka ji fadan da aka yi maka ko kuma ka babba makaranta yanzu ka kaga mu sai dai ai ta ba mutane shawara ai ta musu nasiha ba wanda kai saka ce mai sai yayi dole to amma dai muna fata alherin ya kai ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da alkhairi to ɗan uwa ne su ma muna musu godiya da fatan alkhairi ubangiji Allah ya saka wa kowa da alkhairi in muka tsaya wannan to karatu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu ci gaba da katukan mu normal yadda muka saba sannan za ta biyo bayan insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam assalamu alaikum wa rahmatullah